إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر أرمو مركز أهل السنة والجماعة وانداكي أنقل كركدا أبرنن دمغرم جمهورية نجر يومنا ثلاثة ترى قواتهم ربيع الثاني hijira shekarar 442 wanda ya dace da 24 ga watan 11 shekara 2020 yau insha Allah za mu yi darasi na 47 cikin littafin bulogul maram ya fi zubin hajjar darasi na 47 za mu yi insha Allah a darasinmu na ƙarshe muna cikin bayani kan salatul kusuf salla ta kisfewar rana ko wata ko wata ko rana duk wanda hasken shi ya gushe ko ya rage an shar'anta salla a ta wata ce ko ta rana ne kuma mun yi bayanin wannan salla duk da ta zo kaifiya daban-daban ƙarshe mun rike da bayani na Aisha radiyallahu anha cewa malamai sun ce shine kusan dukkan abinda malamai suka yi rinjayatuwa na hadisin Aisha ko taraka'a ruku'i biyu sujada biyu shine dukkan mahice don wata kaifiya da ta kawo ko ruku'i uku ko sama da haka ko ƙasa da haka wannan ita ce dai mahi inganci ko taraka'a ruku'i biyu wannan shine muka yi bayani dai ƙarshen bayanin sai za mu tashi yanzu hadisin ibn abbas wani ibn abbas radiyallahu anhu ma qal ma habbatu riqat illa jasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi wa qala اللهم اجعلها رحمه ولا تجعلها عذابا abdullahi bin abbas ke ba labarin ruwayar da imam shafi ya karamu tabarani ga ruwato cewa ibn abbas ke ba da labarin cewa nan salasalama iska ba ta kaɗo ba ke nan kaɗawar iska mana sai ya gurhana akan gwiwoyin shi ya ce allah ka sanya alamun ja'alha rahama allah ka sanya wannan iska ta zaman to rahama ce wala ta ja'alha azaba kaka sanya ta azaba gare mu wannan ba tare da gaskiya sanin mai matsayin isnadin wannan ruwaya amma dai abinda mun tabbatar da ya tabbata addu'a da ake yi lokacin kadawar iska Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra wa khayra ma usilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma usilat bihi wannan ya tabbata an ga iska kan wannan addu'a Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma usilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma ursilat bi Allah yana roƙonka alkhairin ta da alkhairin da aka aiko ta da shi kuma ina neman tsari da sharrin da aka aiko ta da shi sai wa anhu wata ruwaya da manta ibn Abbas kin ke cewa annahu salla fi zilzalati sita sita raka'at wa arba sajadat wa qala هكذا ثلاث الآيات رواه البيهقي نما ده رواية ابن عباس cewa shi ibn abbas din wata girgizar kasa da aka yi ya yi sallah raka'a ruku'i shidda sujada hudu kenan kowace raka'a ya mata ruku'i uku ya mata sujada biyu kuma ce haka ce sallah ta ayoyi don zuwa ga abdullahi bin abbas kuma da ruwa da bai ke rudu haka imamun shafi sai da na alire ire-iren wannan ruwayoyi dai mun karanta da siyar wannan abun da ya tabbata nasa karara wancan na rana da wata ne abinda nasa ya tabbata karara daga annan sallallahu alaihi wasallam sai babu salatu istisqa kuran babu maganar sallar shayar da hori kenan ana neman ruwa yamma na ruwan sama ya tsaya ko ruwan rijiya ya kasa na sha aka rasa ko ba kuna cikin daji ruwa yanke muku kuna iya sallah kuna iya roƙon Allah ya ba ku ruwa ko a ina kuke ko da cikin daji ne aka ce cikin sahara rasa ruwa ku bace ko wani halin ana iya ana salatu istisqa ko a sahara ce ko ka bace babu ruwa din ne lokacin da mutum ke neman Allah ya shayar da shi da ruwa ana yin wannan zamu ga da cikin akwai magana sallah ita kadai ayi sallah ta istisqa sai da ake yin sai da hudu ba da komi kuma ana yin har kurin a daga hannu kurin ayi addu'a Allah kawo ruwa kuma ana yi a cikin hudu ba Allah kawo ruwa to da aka yi ya dace da sunna ba ta da kaidi sai kafiya guda a cikin wanda aka hudi ko sallah da hudu ba ko addu'a kadai ko addu'a a cikin hudu ba za mu ga kafiyoyinsu yadda abin yanzu hadisin farko cikin zata istiqa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala خرج النبي صلى الله عليه وسلم متوادعا متبدلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه رواه الخمسة وصححه الترمذي وابو عوانة وابن حبان abinda yake wannan ruwaya cewa labin abbas ke bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta kenan zuwa ga neman ruwa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam mutawadi'an ya huta cikin halin kaskantar da kai na gababuwa cikin nutsuwa mutabaddilan cikin kaya ba cikin ado ba shin tabaddul guta rishin sa kaya na kwalliya kenan cikin halin rishin ba kwalliya mutakhashi'an iya mai kaskantar da kai na tsoro kamar na irin da na kafiya mutum ga halin suka kalle shi irin da abuwa da suke na kwatan na bainar tsoron Allah mutarassilan kuma tahiya cikin nutsuwa a hankali mutadarri'an yana mai kaskantar kai da kai da addu'a yana tadarru to dai wannan halin ke ya na ya karanta da yawa cikin halin nutsuwa da kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala nan hali na inkisar mutum ya kwatanta shi ba kowa bane ba shi ma mabukaci ne iya cikin matsala shine kurin bauta ba ta isa da kwalliya sauransu a wannan huta da ya ce fa salla raka'atain ya sallaci raka'a biyu kama yusalli fil eid kamar yanda yake sallar eid nan meye a wannan ruwaya sai bin abbas iya karantar da mu ne cewa sallar roƙo ruwa kamar sallar eid ce me sallar eid daga an zo za a fara sallah daga baya a yi hudu ba ita ma kenan wannan haka ya mata sallah ya fara amma ce bai hudu ba irin hudu ba ta ku nan ya aiban irin hudu ba da suke shi ba irin hudu ba ta ku bai kenan ya hudu ba ma ba irin ta ku wannan shine abin da yake karan annan ruwaya huta halin roƙon ruwa cikin halin kaskantar da kai da nutsuwa kaskantar da roƙon Allah kaskantar da kai neman waraka da abin halin da ya kasta kuma ana iya yin ta kamar sallah ta idi wannan abu da ke jin malamai ne magabata kan masalar wasu na ga cewa za a yi kamar idin a fara hudu ba daga baya kuma a yi sallah wasu na ga cewa mahiyawa na ga mazaba ta jamhur irin malikiya shafi'iya hanabila suna ga za a yi sallah daga baya hudu ba a yi hudu ba daga bayan sallah kamar na idin kenan wasu na ga za a yace nan kurin gaskiya duka binciken da malamin zaka kan masalai duwan ko ne ya tabbata duwan da aka yi sallar roƙon ruwa ta yi ko a yi hudu ba da farko ba ya ta zama ga ruwa yi kowanne a ya zo da irin wannan kafiya da aka wani illa su jamhuri ne suka tafi akan cewa sun rinja da yin ta bayan a yi hudu ba bayan sallar وعن عائشة رضي الله عنها قالت شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبوط المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض عبتيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت روى أبو داود وقال غريب وإسناده جيد kada albani ya tabbatar da jikin hassan abinda yake ruwayar za mu ga ita wannan da aka zo kaga mai ake cewa hudu ba aka fara hudu ba aka fara da harko kahin sallah maimakon wacan ta harko da aka hudu ba ko sallah kahin hudu ba ko abinda aisha take ba labarin cewa shakkan nasu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutane sun yi jaji shine kuka na hutar matsar yankewar ruwa kenan an yi ana hori sai fa'amar bi mimbar sai umarni a kawo mimbari a dora a wurin da ake sallar idi musan salin idi ba hawa mimbari a idi ya saba sunna amma hudu ba ta roƙon ruwa na hawa mimbari ya sa aka ɗauko mimbari aka ajiye mimbari bil musalla ko waje a bil musalla aka ajiye mimbari a wurin sallar idi wa wa'ada nasa yawman ya kharuju na fi ya ga mutane a gama rana kaza a musalla za a yi sallar ruwa aka yi sanarwa da ranar huta yanzu ke sanarwa an fa kharaja hina bada hajibu shams sai da manzo Allah ya hutu lokacin da kaskon rana ya bayyana kenan ta dago sama daidai wannan hali faqa'ada 'ala al-minbar ya zamna akan minbari na ta kaman zama hawa kun ya minbari fa kabbara wa hamidallah ya girmama Allah ya gode ma Allah thumma qala sai ce kaga nan da kenan hurwace zai innakum shakawtum jadab diyarikum kun yi jajen fashi na hori na gidajen ma na garuruwan kuma kuna kun yi jajen hori wa kada amarakumullahu an tad'u alhali haqiqa Allah ya umarnin ku roke shi kuma umarni da ya ku roke shi wa wa'adakum an yastajiba lakum ya muku alƙawalin kuma zai karba muku addu'ar ku ud'uni astajib lakum an ƙari umarni da alƙawari ya ce Allah ya muku umarnin ku kiraye shi kuma ya muku alƙawarin karɓa muku addu'a sun maƙal sai mazala ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu nan kenan yana kaskantar da kai da addu'a ga Allah subhanahu wata'ala mai umarni da alƙawari akan addu'a alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim sanda godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu mai rahama mai jin kai maliki yawmiddin mamallakin ranar tashin kiyama la ilaha illallah yaf'alu ma yurid babu abin bauta da gaskiya sai Allah Allah yana abin da ya so Allahumma anta Allah Allah kai ne Allah ya Allah kai ne Allah la ilaha illa anta babu wani abin bauta da gaskiya sai kai anta al-ghani wa nahnu fuqara Allah kai ne mawadaci mu ne mabukata eh ana koyi kaskantar da kai ga Allah mu ne Allah kai ne mawadaci bai bukata wajen kowa amma wa nahnu fuqara mu ne mabukata a wajen Allah anzila alaina alghayth Allah ka sabkar mana da gilgije ma'ana ruwa nan akwai masu kawo wani dan tawilin maganar ya za a yi ana addu'a a ce allahun illa kaza illa kaza ta wani cewa malamin harami suna addu'a allah malakata latin adam zamina illa zama magafurin kaka tara da wani wurin sai kamar ka ba allah umarni ne wai kana suna ba allah umarni ne a da su shi magana umarni addu'a duwan da yake a larabci aka ce du'a an san roƙo ne shi kalmar na magana ifa'al aw la taf'al umarni ana duba daga ina zo sigal guda ce umarnin ne amma in ya zo da kasuwa sama sai kuma ruko ne san san san kamar talaka sai shugaban kasa a mana rijiya a gina mana hanya ai siga ta umarni ya mishi amma umarni ki bashi ya roko ne a wajen shi ko a hausa kamar kaza amma kaza bai kusan cewa kamar kai kada kwana mashi umarni ne maka dan an san kai mai magana waye wa kake wa magana haka ita ma lafazin addu'a lafazin guda in ya zo daga bawa zuwa ga Allah kenan du'awo ne in duka Allah na kasa sai zaman to kenan umarni ne sai suka wa ana ta addu'a kamar ana wa ana kamar sirri sama Allah Allah sai kamar kaza illa bi zamban maghfurun illa bi kaza kamar ana ba Allah ba ba ana wannan addu'a ce ba ne kasa shi ga umarni sai ga addu'a suka ta wa in zo daga na kasa roko ne kenan yana roƙon Allah cewa Allah anzil alaina Allah ka sarka mana da ruwa roko ne ki waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balagan ilahin Allah kuma ruwan zaka sarko ka sanya abin da ka sarka mana na ruwa ya zama to ka makarhi da guzuri zuwa lokaci ni amfani mu kenan da ya haka haka nan akwai gabatar da girmama Allah kasar da Allah summa rafa'a dai kuma yasa ita daga bayan ya kalmo ya daga hannu iya addu'a falam yazal hatta rubiya da ibtai iya daga hannu sai da suka ga horin hammata shi ka yi daga hannun sama kwarai aka ga horin hammata shi da daga hannun sama hal aka ga harshen hammata shi baya wannan kuma sun mahawar da ba nan iya hudubin ne bisa da tarihi haka amma wanda kuma daga baya zama ko kuma ya ba da baya kada alƙibla sun mahawar ilin nasu zaharau kuma ya sake yi juya ya ba mutane baya na kaga anan kenan ya kalli alqibla kuma wa qallaba rida'u yishuye mayahin shi sake musu position an ce mai mai doka ta sama mai dama zuwa abu yishuye mayahin shi na an ce kama akwai fa'ala akwai neman eh juye ne juyawa daga halin fari zuwa ga halin ni'ima halin halin halin ruwa halin damana kina juya musu abin suke wa huwa rafi yadai iya mai da daga hannun shi sama sun akabal annas bayan ya kare kallon alƙibla da addu'a da juya mayayi sun akabala alannas kuma sai sake juyowa wajen da mutane suke wa nazar ya sabko daga kan mimbari ka salla raka'atai ya salla raka'a biyu ka gana an irin na juma'a yadda aka yi duba tukun aka yi salla amma abinda yake da masalar a juma'a ita hudu ba biyu ce amma ce da idi da irin zaka su kare hudu ba guda babu hudu ba biyu hudu ba guda ce gudu abinda ya tabbata ko ta za su istisaka ko ta kusuf duka wannan ba a musu ko ta idi ba hudu ba biyu hudu ba ɗaya ce tabbata inda ake hudu ba biyu ta juma'a ce sauran kurin hudu ba ce za a yi duka wani sallolin ta kisfewa rana ko kisfewa wata ko ta neman ruwa ko ta iji dukansu ana musu hudu ba guda tabbata bangaren hadisi yanzu wannan hal abu dai ce fa sallah raka'atayn ya sallah raka'a biyu ai iya kare wannan sallah fa ansha Allah ta'ala sahaba sahabatan kai tsaye iya kare sallar kun sai Allah ya ya aka wasu gilgije ya fara a sama sun fara a sama kuran kai tsaye fara'adat wa barakat sun amfara wannan girgije yi aka yi cida a yi hara cida ya hara walƙiya kuma bayan wannan sai ga ruwa haka kai tsaye aka abu ana sallar ana ƙarewa kudin sai ga hajjiri sabo ga cida ga walƙiya sai ruwa wannan kaifiya da cin kaifiya yanda ake sallar roƙon ruwa kaga na an mutu an yi addu'a an karantar da mutane na sanin buƙatar a wajen Allah da komawa zuwa ga Allah kuma a yi addu'ar ta neman yayewa daga halin da ake ciki kuma daga baya a yi sallar raka'a biyu can kuma na wata farko sallar aka fara yi daga baya kai hudu ba ko kamar ta idi wannan dai ruwa ya hadisin tabbatacciya ta albaniya tabbatar da hadisin na cewa hadisin hasan sai yake cewa wa qisatu tahawil fi sahih min hadith abdullah ibn zaid wa fi fatawajjaha lil qibla yad'u thumma salla rak'atayn jahara fiha jahara fihima bil qira'a wannan kisa ta juya mayahi akwai cikin sayar bukhari ya tabbata hadisi kan shi amma daga hadisun abdullahi bin zai ba na aisha ba kuma a can akwai maganar fatawajja alkibla ya fuskanci alkibla ya dubu yana addu'a sun masalla raka a kuma ya salla raka a biyu kenan bayan wancan bayani bayan addu'a kuma a wannan salla raka a biyu jihar fihima bil qira'a yana karantar da kai sallar da za a yi ta roƙo ruwa karatun da ita ma bayyanawa yake irin sallar ta juma'a shi ne ƙarin wannan bayanin da ya kama ka hasken da ya kama ka ya fata mai ya za a yi ta a bayyana wa za a yi irin yadda ake ta idi irin yadda ake ta roƙon ruwa irin da ake ta kenan flat wannan ya ka ce ta juma wani daru kudu ne mun kanta mata su bikin annabi ya bayyana karatu mun kanta ba ta ita ma annabi ya bayyana karatun ta a daru kudu ne hadisi mursal na abu ja'afar al-baqir ce macen kimali cewa hawwala rida'ahu da ya tahawala hatta na sai maka tafsirin me sababin juya wannan mayayi wai kaman fa'al ne neman fatar Allah canza ne shine maka bayanin ta wa an anas anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'ah والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ita ko tamamin da kuka fiya ce daban zata Anas bin Malik radiyallahu anhu ke ba da labarin cewa anna rajulan da hala masjid yawm al-jumu'a wani mutum ya shigo masallacin Madina na Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mukum ya wakana a ranar Juma'a wan nabi sallallahu alaihi wasallam qa'im min khatib annabi yana tsaye yana huduba wannan bawan Allah ya shi faqal sai ce ya rasulullah sallallahu halakat al-amwal wa inqata'at as-subul فدعوا الله عز وجل يغيثنا فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها متفق عليه abinda yake wannan ruwaya ta Anas Malik sai wani mutum ya shigo masallaci ranar Juma'a a nan sallar salama yana tsaye na hudu ba sai ba Allah ya ce ya manzan Allah salama halakatul amwal dukiya ta halaka mana dabbobi sun mutu shin dukiya ta halaka dabbobi sun mutu saboda babu ruwa babu abinci hori ya hori wan qata'atu subul kuma hanya ta yanke dan babu abin ha babu abin abinci balle kuma dabba ta hauta kai ka komai ya tsaya da haka kenan jaje ne yayi kuma itafadu Allah azza wajal an yugi sana ko yi sana kurin ka roki Allah mai girma da buwaya ya shayar da mu ruwa kuna abin da yahudi kenan sai ta kaga anan babu laihi mai shuraren hudu ba yayi magana da liman ba laihi bai wani abin tambihi ya zo ko wani abu da matsala ya taso yana iya liman magana liman kaza kaza kaza ba a ce yayi magana wata mara kyau a da liman yake kuma shi ma limamin babu laihi in ya ga wani abun fata wani adaban magana ya yi magana da wani wani kaza kaza kaza wani kaza wani kaza wani kaza iya yi ma wani umarni ya yi kaza ko ya bar kaza yana sallallahu salama ya yi haka kaga ya ta da sulek kuma ya ma wani wanda ya yi juma'a iya tsallaka mutane ya tsallaka mutane ce ka zamna ka cutar da Allah da manzon shi zamna ka cutar da Allah da manzon shi kan bai magana mishi kina mai hudu ba yana iya magana ana iya mishi magana kai ne haka kai da wani haka kunkuyi aka hana mai zaman dai yanzu wani bawana na ga yawa annabi magana cewa ga matsala ta hori ka roki Allah mana ruwa kurin anan kaga muna cikin magana kaifiyoyi na hanyar neman roƙon ruwa kana zama ji na sallah za mu ganin nan kuma a hudu ba ne ba sai an idi ba a hudu ba ma ana yi a juma'a shikenan da ya wannan magana farafa ya dai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwan shi sun maƙar kurin ga abin da ya ce allahumma gisana allahumma a gisana allahumma gisana allah ka shayar da mu allah ka shayar da mu kurin abin da ya wuce kenan kaga nan babu wani magana sallah ta musamman kurin haka da wurin allahumma a gisana allahumma a gisana abin da yake nan ya ta fa zakar alhadis hadis sanan ne wanda bukhari ya kawo muslim ya kawo an sace da aka yi wannan addu'a na iya wannan addu'a ya ce kahin ya iya wannan addu'a kahin a ƙari ƙari ruba sai lokacin da yake addu'a ya ce wala a madina babu girgije ko ɗaya sama ba wata ke san ba komai a sama ce wala muna kallo da idonmu ce sai muka ga hadiri wani ɗan girgijen hadiri daga wajen sala wannan dutse ne ce maka hadiri ya dan kaman girgin kaman shaka kaman garkuwa haka ya shu ya tafi tsakan madina sai wannan hadirin dan kadan kaman garkuwa sai tsakan madina kuma kai kun jihar bajewa iya bajewa iya bajewa kurin nan da nan sai gashi ya ga madina da hadiri gaba daya ta har ne dan guntu kaman garkuwa yake da yazo kurin ta nan da nan sai gashi ya ya baje ya ga madina to wallahi muna cikin masallacin kayan a ƙare sallah ruwa ya zubo sai da gudu kuma ana ne ana kowane da gudu ana tsere wa zala zaka na ga masa dariya na gudu suke ana musu kar gudu kuma ruwa kai masa banna kuma ana kuma gida da gudu ruwa kai jika su yace kayan mutum ga mambari ana sallah ruwa iya zubowa da gari in masallaci kai tsaye a da musu dama su haza ta sa su ta sabai su ha sun ga haza ne da kansu kai tsaye kuma da ruwan kuka cewa muka wanda da wanewa wannan ruwa aka yi ta yi aka yi ta yi ba tsaya ba ruwan juma'a aka wuni aka kwana sudu ruwa laji ruwa litinin ruwa talata ruwa laraba ruwa alhamis ruwa juma'a na ruwa ji tsaya ba ruwan kuma duk masu wadda za a tambaye su sai ruwa ina ko ina ruwa kuma kai ba ruwa da ake madina kaɗai ba ka wa an wayan madina duka aka yi ruwan ko da kewayen kaso sai nan bala gurin so ya ce ai gari kaza ruwa cikin ruwa makaso cikin ruwa makaso annabi ya hoto juma'a ta biyu ya hau mimbari yanzu ya ga wani yazo an ce wancan ne na harko wani ne ta gashi wani zai ya sura layi halakatar amuwa da waye ya sura dukiya gidan kuma kasu ruwa ya ci dukiya saura ya rushe gidaje babu hanya kuma ya saki alaƙa a yaƙi ala sura ruwa ɗaya kuma yanzu ka taimaka a ruwa kuma ake kuma su ruwa ya ruwa kuma su ruwa banna juma na zarwa a lokacin nan ne kuma ana kan iyakar mimbarin sai ce allahumma hawalaina wala alaina allahumma ya allah kai wannan ruwan a gewayen mu ba akan ba akan duwatsu da kwaruna da waya ta aje a ruwan ka amana ruwa akan mu yace wallahi iyakan mimbarin sai magagan madina ta koma kamar zobe kan ba hali ko daya ke madina amma kuma ke shiga kuma ke shiga ruwan ya zaba amma madina babu ruwan kai tsaye sallallahu alaihi wannan kenan hanyoyi ne na neman shayar da hori an ana son ruwa kenan ana iya sa addu'a a ranar juma'a a kan mimbari liman ya addu'a kuma akwai ruwa ta wuce kuna ce amin da ya ana iya yi iya addu'a kuna amin nan da ya kama gurin shar'anta bai ka hadisin dogo ne ta sha haita maka fa zakara alhadisa ya ambaci sauran hadisi gina don hadin da ita wafi a cikin hadisin akwai addu'a bi imsakiha an yi addu'a ta a rike ruwan ita muttafaqun alayhi wannan ruwaya Imam al-Bukhari ya kawo ta haka Imam Muslim ya zuwa sai yanzu wata ruwaya kuma daga Anas bin Malik ita ma dai wata kaifiya zamu ga ta roƙo ruwa yace wa anna Umar radiyallahu anhu kana idza qutu istasaqa bil Abbas bin Abdul Muttalib wa qala اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون wannan ruwaya umar bin khattab ke ba abinda ke umar bin khattab da azmar malik umar bin khattab kana idza qultu in akai hori rushin ruwa istasqa bil abbas bin abd al iya nemo iya ruwa da abbas yake sawa gaba shi ke mun sallaya masa addu'a shi umar iya cewa Allah ya Allah inna kunna nastasqi bilaka bin nabina da muna neman roƙon ruwa muna roƙon ruwa da annabin yake mana addu'a yana raye kuma fatasqina haka mana ruwa Allah a yau wa ina tawassalu ilayka bi amna bil yau muna tawassuli da kai da amman annabun fa asqina kaman ruwa Allah fa yusqan kuma ya musu ruwa wannan shine jigo na yan bid'a masu magana tawassuli suna kawo shi su kuma kamar ibn ibn taymiya kace su kuma ahlus sunna da shi suke raddi akan bid'a su yan bid'a yin kawo ne algun tono maganar ai kun ga ana tawassuli da jami'in dan wani ga an roki ruwa dan Abbas Abbas Umar ne da kanshi Allah kana mana ruwa da annabin ga annabin ga koma gare ka ka roƙan ka mana ruwa dan Abbas kashi Abbas ba tawassuli da Abbas shi sai sabin taymiya ke cewa kaga ce dan bid'a bai da hujja sai kam hujja mai inganci dan kawai zai kaban nashi da ita muna mai raddi da ita ya ce a nan inda har ana iya ana don wasu kusan tawassuli ya ce iri kusan iri biyar ne akwai masharu akwai ba shar'anta akwai tawassuli da sunayen Allah duk sunayen Allah siffofin Allah ana tawassuli su Allah kamar kaza don sunanka kaza don siffa kaza akwai tawassuli da aikin alkhairi kai wata sadaka misali ko wani azumi wani abu na alkhairi kai ka wata Allah biya maka bukata ta wannan hanya haka akwai tawassuli da addu'ar wani kamar na addu'a wani samu cikin addu'a duk an samu cikin magabata wasu na inkarin ko baka ce wani ya maka addu'a ba wani magana akwai rauni kanta ko kare wata ɓanna a cikinta da ta da zai usaimin ne ke magana cewa an sannan da ibn taymiya ta inkar da ibn taymiya yake inkarin wani ma addu'a ce wannan magana ba iya duk ko da ibn taymiya yayi ta dole a mata tawi me ma'ana magana cewa wani maka addu'a bane a hili annabi sallallahu alaihi wasallama bayan shi sahabbai sun yi addu'a irin wannan ta Abbas haka kisan labarin Durai labarin wannan wannan wannan Wes Wes kare da nan zama ce ce Wes wani mutum zai zo bayana shi ne hiyar tabi'ai yana da mai bayyar ga shi yana da addu'a mustajaba in ya zo ku roƙe shi addu'a kira wani yamma wani addu'a wani abin ce ba iya turi shi illa magana bin tabi'a cewa to idan an ce kamar ya ce a eh an ana gudun wanda zaka roƙa addu'a ya sa wani abu a kan shi ko wannan wani shi ne matsala daban amma dan dai addu'a kurin ya halitta ka ce ba wani mutumin kwarai ka zane ka samu cikin addu'a wani kuma ga ruwa annabi sallallahu alaihi magana cewa duk wanda ya ma wani addu'a bi za da gaibu akan bena Allah akwai malaika a saman shi iya addu'a ya ce kai Allah amsa addu'a ka kai ma Allah ba ka abin da ka roƙa ma dan wanka wani na kai na magana addu'a ana addu'a ga wani na kama wani addu'a wata wani saba cikin addu'a kai kama addu'a kan kaza ba laifi bane ba amma kuma su anan ne kuma sai su kuma in bida su ci abin mu anan mu anan zamu ce mu anan sun sun laraba san da mu ba sai a dace kuma addu'ar kasuwa ce ya dauki addu'a kasuwa malamai suke addu'a da gidan malam mai san arme mai san kudi mai san iko mai san masata ko malam shi ke yi an shi wadda waka daban wadda an mai da malamai su ne kudin na duk sauran addinai wanda imanin yake kusan Allah ba mai zuwa kusan Allah ya malam su a can da sauran addina ka ne kirista da yahudawa mutum da malamai ake zuwa ka kawo abin gare su a musulunci ba ka malam kun hajji ta abu ta abu kace zamu ce kun hada ce kumfulma ka ya yi maka amma addu'a ce sai malam a addu'a kowane bawa addu'a annabi ta addu'a ko da ibada addu'a ibada ce kenan kowane bawa umarni aka mishi ma ya roki Allah cewa irin wannan al'adamu kurin addu'a sai malamai in kana cikin matsala baka da kudin ba malam sai ka zama ka kun shi ka daga kun talaucinka in talauci ne ka daga talaucinka in aiki na kore ka daga na kun zama baka kudi in tsohuwa da yin hata kuka mata kudin kai malam dan ita ba addu'a dan ta bai addu'a bai iya yi saboda an ce yayi da kudi an je gidan malam su kun ba su kudin kaiwa malam duk shi ne matsalar mutane ba problem ki mutane an doki addu'a sai malam ba haka bane ba addu'a ibada ce zai yi kuma abu ne ma a hili yanda kake cikin problem kinka matsalarka malam ba cikin ta bai ki yanzu an kaskantar da kai ga Allah ka roki Allah kaskantar da kai malam ya ga malam bai wani matsala da kenan kai kowa dacewa kana cikin matsala ka kaskantar da kai ga Allah ka roki Allah bukatarka shi malam kun ya kun ciko ne kun mun ciko shi ma dai ba lafi bane ba amma gaskiya kuskuren cewa addu'a sai malam iya da cikin matsala ka mutane ya kuwa ki da kuɗi kuma umma halitta ba a yin kasuwa da addu'a addu'a ibada ce bai halitta abin da abin kasuwanci malam kun ya kai kuɗi shi zai addu'a to da mun bar hanya da bar hanya in wani ba nan ba zaka shamu kai laraba duniya ba tabbata haka nan ba sai kun malai zai zama ko a gida kun shi da aboka aboka a gida a zamane bai komi kun wannan yazo mai arme mai zaman kudi mai neman iko mai neman tawaki shi tana kun iya zamane irin na boka wannan al'ada ta masana al'adun na wannan ba da duniya mutane ne ba irin hakin boka haka bane gaskiya kowa bawa yake na Allah kasance da kanka Allah ka roki Allah bukatarka ba laifi bane ba ta saba cikin addu'a wannan uwaye balle uwaye mata suka he daya ko ta kudin da samu suka ci suka sha ta kai malam su malam malam addu'a ta malam ne ko ta timi ga sha miki bata ba sai ta kai malam gaskiya ba ba kaida bace haka nan ba kuma ba amma ya halitta ya halitta amma ba magana mai abin kasuwa gaskiya magana kuma addu'a ba sai malam ba malam kurin kama wacce da kurin kama kurin Allah da ya bukata kenan wannan da yanzu to shi kenan addu'a kenan tawassuli kaga akwai na ake da sunan Allah sufafin Allah akwai tawassuli da addu'ar wani akwai tawassuli da aikin alkhairi wanda duka an sharanta su tawassuli da ba da bada shi tawassuli dan dan matsayin wani akwai ruwa ta tabbata ta tashi hara wanda duk da kita mu'addidu da ba da kowa ta kalli ban jibin tsayi ce hadisin ƙarya ne aka aka yada shi hadisin mawdu'un hadisin ta cewa tawassalu bi jahi ku tawassalu bi jahi na dan jahi da Allah azim jahi ne suka tana ba tsaya wajen Allah da dan mun suka suka muna cewa da annabi kada ba ce ba Allah a annabin da kanta da magana ba annabi da kanta da wuta bi kana dan dan ku danni da annabi ba a yi bai cikin sunna ta magabata Allah kan da annabi gurin a bai cikin sunna magabata sai annabi bai koya ka ba an dan san san kana cewa dan san annabi gaban kaza dan san annabi kace kun ji ko ahli sunna ko ko annan ma ta ce wai da annan ma busu su ba da annabi ashe Allah ta adon ta idan Allah eh sadaka ibada ce dan ka ibada ba wa Allah dan wani eh dai dan annan ka hari dan san annabi dan ibada ce Allah gaban kaza mashi annabi bai koya mana ba dan fuskar shi dan shi kurin to shine haka na cewa kuma bayan wannan kuma dan zatin wani misali na gumaka da kama wani aljani ko wani mala'ika don shi a biya wasu ba duk wannan bai shara'anta ba man uku ya an shara'anta a takaice da ke nan magana tawassuli da Allah ya tabbata ka yi da sunayen shi da siffo don ana ana yi da wani aiki na alkhairi kana iya yi da addu'ar wani to a nan shi ne suka mutum yake cewa a nan inda za mu gano inda ana yi don wani alhurma a nan sarsamar matsayin shi yana raguwa iyaye da ko bayan mutu inda hana bi shahin da bibin umar zai nemi abbas amma dan an ba da addu'a ba take ake yi da yadda abbas ko take sai ka bukata kuma sai ka abbas kace Allah da annabinka ko shi kenan da annabinka Allah kamar uwa amma sai ya kawo abbas ya addu'a a gaban kowa Allah ka buza kenan nan matsaya ba addu'a a kamar sai ka sai wannan mun addu'a ne musamman kware shine kur amma addu'a abbas sai ka addu'a annabi addu'a ya addu'a shi ba kenan inda ana dan wani ba magana ya an ka abbas kudin kenan sun haifi kur nan kenan shine maganar cewa tawassuli a tawassuli suna Allah da sufofin Allah da ayyuka na alkhairi da addu'a wane maka addu'a duk wani ana yi ana yi tawassuli a wajen Allah amma na magana dan wane da annabi kadai shi adam bai koya mana haka nan ba bai koya mana haka nan ba illa shi ne suke cewa wannan shi aka ce akwai abin da ya bar saba sunna amma ba ce mutum in yi shirka ce ka da annabi ba ta ka shirka ne a ce ya akwai bambancin bid'a da shirka eh ba a ce kaman kai kai bauta Allah ne gaba da bai cike kuma malamai sun ware shi daga cikin maganar shirka ta Allah wadda kaman ka ka bauta ma annabi ne kadai amma bai cikin sunna ne kan bai cikin karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yin haka cin kenan dai kenan ga abin da yawa kana kenan nan ana iya sa duk mutumin kwarai hatta sun magabata ana dubin mutumin kwarai da an san akwai bayan Allah suke an san su mutanen kwarai ne kuma suka addu'a ana samu biyan bukata ba da a sa su a ta sashi addu'a ba lai bane ba ka bar mutumin kwarai ka mu cikin addu'a wani wannan ba lai bane ba jama'a addu'a sarkin addu'a shi ana yi wani ya tafata na mashina aka yi akwai wani cikin mahaloci ana yaƙi na buɗe ruwan musulunci ta akwai wani magabata suka cewa wani cikin amerika cewa da wani addu'a wani ta yi mun soji dubu in yi iya tare da ni ta yi na samun nutsuwa sai ya yi abin soji dubu ce wani sai da cikin cikin da mata in zai zai ta yi wani sanya addu'a kuma cikin iyayi kuma sai ya samu buɗe kuma akwai kenan addu'a akwai bayan allah wanda Allah ya masa wannan alƙawarin zaka annabi ta ba haka shi wannan abin kuma tsakanin annabi annabi haka manzo Allah ya ce ba ruba ash'at agaban da aka saba Allah labarin annabi ce da yawa ce kamar tubun bai fada ba annabi ce da yawa cikin mutane mutum gashi ash'at agabar bai da tuba mai kyau tagara mai kyau a da mutane inda za shi gidan mutane ma idan za ku rushi za mu ne mai kyaure eh ta sha kai bai da kima a da mutane amma ce kima shi a wajen Allah inda zai rantsuwa ga Allah Allah bai kace kafara ita wallahi yau hayi ruwa garin nan to ya ruwa amma ruwa baka kafara ne ko to Allah bai bar shi kafara wallahi kun ka bala'i ne kun ka bala'i kuma wallahi ai kaza kuma abin yi zai ko irin mutanen da Allah wannan ta tsakarin su da Allah ne bayi masu matsayi a wajen Allah kenan ima ce ta ta haka wata ranar sallallahu alaihi wasallam Allah yana wa mutane kima aka ce ta da magana yau ne na misali wata rana sahabbai ana zaune ƙasa wani ice Abdullah bin Mas'ud sai ya hausa mai ice kashi mutum da aka shi ba ta wada amma dan kadan ne ibn Mas'ud shi dan kadan ne shi bai da girma ne ibn Mas'ud mutum ne wata tsani kadan shi ba wada ba kuma ta da dan kadan ne ya hausa mai ice sai suka yi galan kwabrin ya kadan da suke dariya suke dariya suka dariya ya saba ice da kuna ma ibn Mas'ud dariya to wallahi wannan wannan kabarin nashi a wajen Allah sun girin dutsen udu sun mai kima a wajen Allah ibn mas'ud ba shi da lokacin da aka shi Abu Jahl yana yadda sai yazo ya hausa kirji shi tsaye ibn ibn mas'ud ta ka ya hausa tsaye idiba bi mutu lokacin nan ita dan miki ya kai na sama na yau la ka so babban matsayi yau iya ma iya kwantar din da raba ya magana iya kwantar sun zura shi sun zura shi wasu wasu aka cikin matasa na matasa ansar su ansar ne ba su gama abujar ba suna madina masanan labarin da kewa annabi salama a makka irin wulakata da annabi su sami labarin da annabi wulakanci a makka suna jin haushe shi kuma na Allah ka bada abu da bin aufi ce ina ana cikin fafata a bada sai wani yaro zu ce kamar ya tashi ya taba ce lati lati wai na abu da ke ce kashin na bada bi shi mutane sai wala kamar ya tashi kullun gane shi an jima wani yazo malatu da lati ina wani abu da ke tuka can sai Allah wani yana kamar sun tashi can ku yanzu ku sun mai pop ku sun yi tashi su bi suka yi tashi ka ci kuma ka shigo a yadda ku abu jihar su ga ibn mas'ud sai ya zo ya hausa ba kan tsaya saman cikin rijin ya ce tsaka ka ba mu hada ka wanka takwai banka na talakawa wakil na ka yi da ni kafin ci ibn abu jihar ya ce ka takwai banka hada takwai banka takwai banka talakawa ta masu lokitawa ka yi da ni kan shi shi ce kan ibrahim so shi cika kan abuja ya cire kan ya jayo annabi ya ya zo annabi ya zo an ce ruwan tabbata annabi ya tare da malaka jibril jibril ya dariya ya dariya nasiyatun kadawtun khati'a ya kan sana addu'a eh nasitin kazabtun katsi a nufin sana da ruwa ta tabbata cikin sayi sira jibril ya tsaye da nufin sana ya kawo kan ana jan ka kasa na abuja ne to shi dan karami ne kenan Allah ya ba mutane kima a ce wani ya da a takaice eh muna magana dai wannan addu'a ta ko neman shayar da hori da abbasi sai wa anhu wanda wani wani makaranta ta yawan imam bukhari ka ruwaya ta umar bin khattab ya nemi abbas ya roƙa musu ruwa kuma addu'a ce kuma suka yi tawassuli da shi ya musu addu'a kuma aka samu ruwa wa an wata ruwaya daga anas bin malik radiyallahu anhu qal asabana wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mata wata mata da annabi sallallahu sai ruwa ya sabku fa hasara thawbahu hatta asabahu min al-mata وقال إنه حديث أحد بربه رواه مسلم ثم ترى أنه صلى الله عليه وسلم رواه سبقه سيء النبي قاري جكيش هيدا رواه يشكش سيتي مسو sabo ne daga wajen ubangijin shi yan sabon yi ne daga Allah yanzu aka yi shi kuna ban ta maka tabbas ruwa ba sama ke ba tare yake zubowa kenan yanzu ake preparation shi duk tunin sabkowa a kan kuma ganta wani tafki ne a sama wa ake budewa na jahiliya da ake ji rakan da ashe da mun ruwa kan da mun ruwa a yanzu ne aka yanzu ke zubowa to sai tsarin hadari girgije ai ruwa shi gama da cikin ana yi da zubowa na ce kenan akwai neman tabarruki kenan da ruwan har ruwan ya sauka da warko aka ka bude jikin ka koyi da nan sallama ka bude jikin ka taba taba jikin ka wata sunna ce eh daga ruwa sauko ka gudu gaba daya ka dan tsaya da jika ka ko da kana jira mai ka kana yi maka jikin ka taba ka ya ce wata sunna ce ta tabbata سي وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا, لمط إذا رأى المطر قال اللهم سيبا نافعا أخرجاه عشان تجيب اللابار شوى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا, إذا رأى المطر إن يقروا حديث كان يسبقه قال الدعاء ديكي اللهم سيبا نافعا الله سبقت شيء من يوى كم الأمفاني mai yawa mai amfani wa wannan ba kenan mai yawa kenan cikin addu'a da ake ruwa sauku Allahu mustajiban nafi'a wannan ana yin addu'a sunna ce in ruwa ya sauku aka wannan addu'a ruwa ce da Imam Bukhari ya ka Muslim ya kawo sai na nan a yace wa an sa'ad radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a bil istiqa sai ibn abi waqas ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a fil istiqa cikin neman shayar da ruwa kurin addu'a ce addu'a da addu'a da yana magana kurin addu'a Allahumma jallilna sahaba Allahumma jallilna sahaba kasifan قسيفا دلوقا دحوكا تمطرنا منه رذاذا قططا سجلا يا ذا الجلال والإكرام نانشا أقول لما قلت تنوع تشين الدعاء أهلك كما يمتعوا فإن تأفوا وتسفهوا وتقسوا وإن تأفوا هكا هكا لو تبدا لو تبدا هكا مكان أنا هكا وقال ما قلت ما أنا قلت تقول إيه wannan na magana kawo kalma guda mai kusan ma'ana kusan iri daya nan addu'a da ya yi allahumma jalilina sahaban allah ka lullube mu gangama mu da girgije to zai ke da su girgijen kasifan mai kabiri girgijen mai kabiri kasifan kasifan kuma mai takwaran kwatsa shi ne kasifan mutu da ba micida ba micida micida ki kara shi micida dara wannan eh yace dalukan nan dalukan kuma munhamil mana mizawa mizawa da karfi da yawa shu da kwazari kwazari wanda ba su kwazari eh dalukan dahukan kuma ya walqiya dona alama ce ta ruwa mai yawa mai walqiya shi dahukan tumtirna minhu razadan qitatan sajalan sai jero kuma wata kaifiya ke ruwa mata misali kwazari tsatsawa wane ne ne wa aso da mace ko ne nau'in ruwa ne dan akwai na ka take taban cin tsatsawa ɗaya ɗaya ɗaya daga na ka take taban sai razadan razadan shine ruwa yayi yi fito yayi ruwan ba tsawa ba ce amma yayi ne kai ba mai kari ba ta kwan shine sai a ce kenan akwai shatatan ashad ruwa wanda yake ruwa ne ya wuce tsawa amma za a jima ana yi mai dan yawa dinik a suwar raba suna da kasan fasaha ta kalma dama akwai a tsarin ruwan tun da ake fara yi yadda zazan ya a tashi dinik ruwa ne wace sajalan kuma wace kamar da mutar da babban guga ita da babban guga ba kinar wani kuma yawa na ce addu'a kinar an nemi allah ba da dukkan dai nau'in ruwa mai alkhairi dukkan nau'in ruwa kenan ruwa zama mai yawa ne amma ba mai da ƙarfin yawan ba mai cutarwa ba ko shi da cikin da abin akwai yawa amma yawa irin kaifiya ba yawa ba wanda yake cutarwa magana ke shi ne ke alamun jalilin na sahaban Allah ta zanga mun kuma mun ne mun kun kalamomin Allah ka ganga mun jalilin na mana ka kan ganga mu ke zama kan hadiri ne ba maka ce ba ginariya a jalilin ma hadiri ke mai gama ko da ka ta da ka ta wannan duniya gangam duniya kina hadiri ne mai gama ko ina shi ne jaddidina sahaban Allah ka gama mu da hadiri mai hadi kenan mai gama ko ina eh kasifan mai kabri asifa mai cida dalukan mai zuba da kari da hukan mai walkiya tumtsin na minu kamar ruwa daga wannan hadirin razatan qatatan sajalan tsatsawa yayyayi mai kuma kwazari ya dal jalal wal ikram ya ma abocin girma da karamci nan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kurin ya kanzu haka kurin yayi addu'a ba wani sababin komi kurin yayi addu'a ta ruwa ana zabne daga duka ma na kasar na kasuna na sai zabe ka addu'a irin wannan ya kasa da yawa misali sun sun ya rasulullah la garin mu ana hore kamar na addu'a rasulullahi ya daga hannu yayi suka ce suna koma gida aka wasa labarin ruwan a lokacin aka musu ruwa garin su ta kai ruwa garin su ba su ba ba na kai ba a ta kai ruwa garin nan suka abu ruwa garin su ana wani a takaice ga nan annabi kenan addu'a kun ayi addu'a Allah kawo ruwa ba lahi bane ba ayi addu'a kun Allah kawo ruwa sai kenan yace ya ma abocin girma da karamci ba ya zal jalal wa ikram ya ma abocin girma da karamci kin Allah mun jallinna sahaba aka mun ruwa girgije kasifa mai kabri kasifa mai kara wajen mai cida da lukan mai zuba da kari da hukan mai walƙiya tumtsin na minu kamar ruwa da kawai hadirin razatan ruwa ka sama matsayi kada kan tsawa sajalan kuma me yawa ce kamar guga da babban guga ya dal jalal wal ikram ya ma abutin girma da karamci wannan ruwaya ta tabbata hakan haka duk ya tabbata sai a wa ana bi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء في الاستسقاء وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فراى نمله مستلقيه على ظهرها رافعه قوائمها الى السماء تقول اللهم انا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم راو آمد فساو الحاكم abin da yake wannan ruwaya abu rake ba labarin cewa manzana sallallahu alaihi wasallam yake ba su labarin cewa kharaja suleiman alaihi salam da tiski annabi suleiman ya huta neman shayar da kwani ke neman ruwa a hanya fara'a na malatan mustarƙiyar al'ariya sai ga muda sai ga wata tururuwa ta yi reren a kan bayanta rafi'atan ƙawa'ima ta ɗaga ƙawahun ta sama kamar mai addu'a ta da ƙawahun zuwa sama tana addu'a mai take cewa allahumma ya allah inna halukun min halƙik ya Allah mu halitta ce daga cikin halittunka Allah laysa bina ghinan an suqiyak Allah ba ma wadatuwa daga shayarwarka dole ke ne ka ba mu madamu nan kaga tururuwa ce take addu'a ita ma kenan rishin ruwan ya shaheta rishin ruwan ya shahi wannan tururuwa tana roƙon Allah subhanahu wataala kuma san Suleiman inda Allah ya bashi na sanin magana ta irin wannan ƙwarurruka wannan na ga abu ne da sananne a takaice da addu'a da ita kenan kenan tana cewa Allahumma ya Allah inna kuma ta malan ta daga hannu sama ta kawai ma ta daga kawai sama kenan ina hannunta ta daga sama kuma tana ce ya Allah Allahumma ya Allah inna khalqun min khalqik Allah mu halitta ne daga cikin halittunka laysa bina ghina an suqiyat Allah ba ma wadatuwa daga shayarwarka ke muna bukata mu shayar da mu Allah faqal sai Sulman ya ce ma yar rakiya in tahiya irji'u mu koma ana ku koma gida faqad suqitum bi da'wati ghayrikum an shayar da ku dalilin addu'ar wani ku yawan sun yi addu'a an karɓa addu'arku dalilin addu'ar wasu wannan shi ne abinda duk da magana akan hadisin na wajen isnadi kamar da ya imam hakim ya inganta ruwayar haka imam musabi ya mashi muwafaka kuma suna magana kan hadisi shi dai ko da ayat ko ƙur'ani ya karanta da musulman iya magana iya jin maganar dabbobi da wani ƙwarana alaka hatta idza atawar namal kaga namal aywa namal kudu ya aywa namal kudu kudu musakinakum ko la lakin musulman usuludu wa min ashurun suna tahiyya sulman runduna shi hatta idza atawar namal sai suka zo kwarin tururuwa qalat namalatu yau ta tururuwa tace aywa namal ya ku aywa namal ya ku tururuwa udkhulu masakinakum ku shiga gidajenku na haka wanda kuma sama junudu kasu da mana da jama'a su tattaka ku ba mu lashe ulu musani ba jin haka sai ya ji Allah ce ba ta basa ta min kauliya Sulman sai ya dariya ya rushe da saboda maganar tururuwa ta hodi Sulman kai ta kafir ba sani ba kai ta mai yabo ta tsore ya nuna shi amma ta ce mun ba sani ba kai ba rangan ba kenan ne addu'a da ta azumi ta mai addu'a kenan Sulman iya jin maganar kwaya ta tururuwa da san Qur'ani kin babu mamaki in yawa kana shi dai nan iya tabbata kenan hatta da dabbobi ƙwarina su ma tana addu'a kuma abin iya shafa su wannan ruwa ta Ahmad dai kuma hakim ya inganta ruwa da suna magana kan ingancin ruwa ya Allah wa'ala wa an Anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa fa ashara bi dhalika sayla sama na abin da yake so kawo addu'a roƙon ruwa ana daga hannu bayan hannu haka sama na ta dirta fa'udu ne neman Allah jiran kenan ana daga hannu sama ka bayan hannu a sama maimakon haka roƙon ruwa ana iya daga hannu ka fiye shi iya daga hannun sama bayan hannun shi a sama maimakon cikin hannun shi yake kai ka dagawa ya roƙi Allah sai juya kenan tayin bayan hannun shi a kallon sama haka yake roƙon ruwa in addu'a cikin roƙon ruwa haka yake yinta wannan naga nan ya kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته